الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 17 ga watan almuharram shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyu ko ɗaya ko ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na alaikun suna
kamar mutum da ake mai shahadu gaske yana ne alkurana asabar da ana mai shahadu da wannan matsala tuntuni bayani ya gabata a kanta a cikin wannan darasi namu na sunan turmizi lalle shi azumi na ramuwa a cikin ramadan ne kadai mutum ba zai iya yin shi ba amma a tsawon shekara ko da ranar da aka hana kadaita ta da azumi na nafila kamar juma'a ko asabar to in dai azumi na ramuwa ne shi kadai kana iya yi amma azumi na nafila shine baya halatta ka yi shi a ranar juma'a ita kadai ko ka yi ranar asabar ita kadai sai dai ka yi juma'a da asabar ko kuma ka yi alhamis da juma'a ko kuma juma'a da asabar ko ka yi juma'a da asabar ko kuma ka yi asabar da lahadi amma turkannas ka yi azumi na nafila a ranar juma'a ita kadai wannan haramun ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da matarsa juwariya tana azumi a ranar juma'a Allah Allah ya ce mata jiya kin yi ta ce a gobe kina da nufin yi ta ce a maza Allah ya ce to maza a ji kuma haka hadisi na cikin sahihai abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗar cewa kar ku azinci ranar juma'a sai dai idan kun azinci ne gabaninta ko kuna da nihin azumtar yinin da ke bayanta don haka haramun ne kaɗai ta ranar juma'a da azumi na nabila sai dai ka yi alhamis da juma'a ko ka yi juma'a da asabar haka ita ma asabar haramun ne ka kaɗaita ta da azumi na nafila sai dai ka yi juma'a da asabar ko ka yi asabar da lahadi na'am kamar kace uwaye su ringa zagin 'ya'yansu kuma 'ya'yan nasu suna da sunan mahaifansu
yaro da ya dan abu ne ne mahaifi ne da kasar zagi shaka da rika mai a shari'a mugun zagi haka da ce suna iya shiga karkashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce duk wanda ya zagi mahaifin wani na shi zaka a to ai yaro bai kai ba lokacin da ya zama mahaifin wani yaro kace kuma dan shi a takaice dai shi zagi ba ɗabi'a ba ce ta mumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mumini ba a san shi da zagi ba ba a san shi ba da duk wata bakar magana iya abin da aka san mumini shine kalimomi waɗanda suke kyawawa su ne suke fita daga bakinsa kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarce mu da haka wa qulu lin-nasi husna ubangiji ta'ala ya ce ku faɗa ma jama'a faɗa wadda take kyakkyawa wannan kuma ba bambanci tsakanin ɗanka da wanda ba naka ba balantana ma wanda yake ya girme ka don haka yaro in yayi kuskure iya abin da ya dace a ka'ida ta shari'a ba a zagin shi iya abin da za a yi masa sai a masa addu'a a ce hadakallah Allah ya shiryar da kai ko ka ce Allahu ya hadika wannan kenan a larabce in kuma da yaren hausa za ka faɗa sai ka ce Allah ya shiryar da kai an gane ko da duk yaren da mutum ya iya da shi zai ma yaro addu'a akan haka Allah ya sa ka gane to amma ba ɗabi'a ba ce ta mumini yi zagi ba ɗabi'arsa ba ne ba kwarai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi shine kamar da yake cewa laisa mu'minu billa'an mu'mini ba ne yawan zagi ba ne domin alla'ana tana ɗaukar ma'anar asab wato shine zagi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana daga cikin mafi girman manya-manyan laifuka mutum ya la'anci mahaifansa sahabai suka ce ya rasulallahi yaya za a yi mutum ya la'anci mahaifansa mazan Allah ya ce shi ne mutum da zai zagi uban wani ya zagi nashi idan ka zagi uban wani ya zagi naka to wannan tamkar kai ne ka zagi mahaifinka hausawa muke cewa gorubawa ya ja miki jifa ta ce ɗana inda ba ka zagi ba mahaifinsa ai ba zai zagi mahaifinka ba na me ke cewa bayan da za a yi wannan ya shiga don ka zagi ɗanka ba ka shiga ƙarƙashin wancan hadisi ƙwarai ɗanka ne ka zaga ko ba babanka ba ne ka zaga na'am na'am na'am
yana iya zama da ya yi yawa kan shi a cikin halaka
to tabbatar da cewa abu kaza misali timatum na konko ko aran maji ko madara ko wasu abubuwa wannan sai an samu tabbas daga waɗanda suke ƙwararrun likitoci waɗanda sun riga sun tabbatar da haka akwai sinadarin da ake sawa wanda yana cutar da ɗan adam idan an tabbatar da haka to baya ma halatta hukuma ta bari irin waɗannan abubuwa su shigo cikin ƙasarta. wanda dole ne wajibi ne akan hukuma ta dau mataki na kiwon lafiya dangane da jama'arta duk abin da ta san zai haddasa cuta a rayuwarsu to baya halatta ta bari ya ma shigo ƙasa balantana ya yaɗu a cikin jama'a kenan in an samu tabbacin cewa abu kaza cuta yake sawa to a matsayinka na mumini dole ka nisance shi domin duk abin da zai sanya maka cuta ya kai ka zuwa ga hallaka wannan haramun ne duk abin da ka tabbata cewa in ka yi shi zai cutar da kai a gangan jikinka cutar da za ta kai kai zuwa halaka to haramun domin ubangiji ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku meka hannayenku zuwa ga halaka idan aka ce at-tahluka shine duk abin da karshen shi zai zamanto zuwa halaka akwai abubuwa da yawa wanda an rubuta an tabbatar da cewa masu sa cuta ne misali a nan kusa kamar taba a rubuce ki a jikin kwananta cewa tana sanya rashin lafiya to wannan a matsayinka na mumini dole ka nisance ta ta rikida ta koma haramu ko da yake daman ma haramu ne to amma irin waɗannan abubuwa sai ka samu tabbas a kansu in ka samu tabbas suna sanya cuta to wannan baya halatta a matsayinka na mumini ka nace musu sai dai idan larura ta fakar da kai na'am Allah misali kun zo masallaci an yi sallah na'am to kuna dan jama'a da yawa ne kuna iya jami naku daban cikin masallaci guda yawwa ma'ana masallaci ne wanda yake da limamin ratibi ba masallaci na tasha ba masallaci na kasuwa wanda jama'a wannan su zo su yi jam'u su wuce waɗannan su zo su yi jam'u su wuce shin lokacin da kuka zo limamin ratibi ya gama sallah da jama'arsa ya halatta ku sake yin wani jam'i a cikin wannan masallaci kwarai da gaske ya halatta amma ba a buƙatar a yi tazarci akan haka kullum ku yi latti sai an gama sallah ku zo ku ku yi jami'inku wannan magabatan kwarai sun ki akan haka domin akwai raba kan jama'a shi kuma musulunci a kullum abin da yake fama shine haɗa kan jama'a an gane ku don ita wannan kofa in har aka barta a buɗe wasu sai su yi kwancinsu saboda kasala sai an gama sallah sannan sai su zo su yi jamus to amma ba sakaki ba kuka yi an yi katari ne kun zo an gama sallah kana gaugawa ka zo kun zo an gama sallah to anan za ku iya yin jam'i jam'i ku daga mutum biyu yake farawa sawa'an ku biyu ne ko ku uku ne ko kun kai ku dubu kuna iya sake jam'i a wannan masallacin abin da ba a bukata duk masallacin da yake da limami ratibi a maida al'ada da ɗabi'a a kullum za a yi jam'i sama da sau biyu a cikin shi to wannan baya dacewa baya halatta domin kasancewar akwai raba kan jama'a akan haka amma in ya kama ba laifi a yi wani sahabi ya zo masallaci bayan an gama sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa ga sahabbansa yace wa zai tashi yayi sadaka ga dan uwansa wani sahabi ya tashi an gane ku ina kyautata zaton abubakar ne ya tashi ya bi shi ya zame masa mamu shi wancan ya kabbar sallah suka yi jami wannan shine dalilin da yake nuna cewa in dai ba sakaki ba mutum ya ana iya sake jami a masallaci malamai sun karhanta ne amma dan kar a bude kofa wadda take ta banna amma don masallacin da ba shi da limami ratibi misali irin masallacin tasha ko masallaci na kasuwa waɗannan su zo su yi jami'in su su wuce waɗannan su zo to wannan babu karhanci duk jama'ar da suka zo za su iya yin sallah su wuce na'am na'am wai tambaya ne ɗan uwa yake yi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wa ko kane namiji ko mace ta fuskar yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahadahu ne la sharika lahu wa la sharikata lahu bayyada wa bayyada kane haka kadai yake saboda ana da cikinsa Allah ya karɓi rayuwar mahaifinsa an gane ku kafin a haifi shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwar mahaifinsa shine wanda yake ɗa na farko a wajen mahaifinsa kuma shine na ƙarshe warai na'am kamar ya yi kafaɗa da kafaɗa da shi wai masallaci ya cika babu inda za ka tsaya a bayan liman shin za ka iya yin sahu ɗaya da liman kwarai da gaske za ka iya yi amma sai dai ka tsaya kuma a wannan adamarsa an gane ko ba za ka tsaya a hagunkinsa ba damarsa za ka koma matsayinka na mamu ne ka tsaya a wannan damar tashi shi ya fi dacewa a kan ka shiga gabansa kwarai hakika inda babu inda za ka tsaya a bayan limantu za ka iya dawowa damarsa kai ka tsaya kai ma a matsayin mamuni kamar yadda abubakar allah ya kara masa yadda lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya ya dan samu raunin murya sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ya wadatar da jama'a abubakar sai ya zo sai ya tsaya a damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah shine a matsayin limami idan manzon Allah ya daga muryarsa dangane da yin wani aiki na sallah wanda 'yan baya ba za su ji ba abubakar sai ya daga sautinsa kamar misali ya yi kabbara ta ruku'u to abubakar sai ya daga muryarsa wannan hadisi shine asali dangane da ladanci a cikin sallah wanda hadisin yana cikin bukari da muslim don haka malaman malikiya suka ce limami ya daga sautin shi ya wadatar da jama'a shine ake bukata tare da halaccin in sautin limami ba zai wadatar da jama'a to sai a sanya ladani an gane ko to don haka kasancewar a nan shi abubakar a damar mazan allah sallallahu alaihi wasallama yake a matsayinsa kuma wanda yake da mamu me yasa saboda a nan larura ce ta kawo shi idan yana wannan sahu na farko bayan da za a yi sautin mazan allah sallallahu alaihi wasallama balantana ya yi sarma jama'a to kai ma nan babu wurin tsayawa a baya dole sai damar liman to anan ya halatta ka zo ka tsaya a damarsa dadin fa'ida a nan kar mu ɗauki cewa ladanci a cikin sallah wata sunna ce wadda take zaune da gindin kanta iya abin da ake bukata limami ya daga sautin shi ya wadatar da jama'a in ba ya iya daga sautin shi ya wadatar da jama'a to sai a sanya ladani ya ringa isar ma da jama'a ayyuka na liman yanzu ya yi ruku'u yanzu ya dago yanzu ya yi sujada yanzu ya dago amma saboda jahiltar irin haka yau in kubi za ku yi sallah sai dai ya yi ladanci na'am lokaci ya tafi na'am abinda za ka tsaya daidai da shi za ka tsaya domin babu dalilin da ya nuna cewa yi dan gaba kai kai baya don ka'ida in za ka yi sallah da mutum shi kadai a matsayin shi na liman dole damar shi za ka dawo kuma za ku daidaita sahu da shi ba za ka zarta shi ba ba zai zarta kawai za ka zarta shi ba darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato muna dai cikin kitabu siyam mun tsaya karshen babi na 67 kai tsaye insha Allah ta'ala darasi na yau za mu tashi farkon babi na 68 قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mace mai jinin al'ada idan ta gama al'ada za ta rama azumi iya gwargwadon yadda ta sha amma ba za ta rama sallah ba mace ce ce ta yi al'ada tsawon kwana bakwai ko kwana shida ko sama da haka ko ƙasa da haka musamman a cikin watan ramadan to shin azumi shi ma ya saraya daga kanta kamar yadda salloli suka saraya za mu ga cewa duk iya azumin da ya wuce mace a zamanin da take al'ada dole sai ta rama iya adadin azumin da ta sha amma sallolin da suka wuce ta akan wannan hali to ba maganar ramuwarsu wannan na nuna mana rangwame da sauki na addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan sauki babu wani tsanani a cikinsa komin kankanta don haka duk abin da ka gani mai wahala a cikin addini wallahi inda za ka bi diddigi za ka gane cewa ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace domin duk abin da Allah ya shar'anta mana na yi da na bari gaba ɗaya komai daidai iyawar mu ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha qala haddathana ali ibn hujr qala akhbarana ali ibn musir an ubaida an ibrahim wa ibn yazid an-nakhai an ila aswad wa ibn qais an-nakhai عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نهيض على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قال أبو عيسى وعبيدة هو ابن مؤتب الضب هو ابن مؤتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم wato aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yadda da ita ke cewa mun kasance muna yin al'ada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma naqbur tace sannan mu samu tsarki fa ya amuruna bi qaba'i siyam manzon Allah sai ya umarce mu dangane da ramuwar azumi wala ya amuruna bi qaba'i sala baya umarnin mu dangane da ramuwar sallah wannan nassi ne a bayyane duk lokacin da sahabi ya ce a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mun kasance muna yin kaza to wannan iya abin da za a fa'idanta a ƙarƙashin hadisin shine hadisi ne marfu an gane ko lahu hukumin raf ma'ana daidai yake da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa domin ubangiji tabaraka wa ta'ala bayya kyale bayansa akan kuskure in har abin da sahabbai suke aikatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye in har kuskure ne to ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai bar su akan haka take yanke zai turo sako daga saman bakwai in abin da ya dace a ci gaba da yi ne Allah ya tabbatar da su in na hannuwa ne kuma ubangiji ta'ala ya taka musu riki don haka ita aisha cewa ta yi mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna yin al'ada ta ce sannan mu samu tsarki ta ce fa ya amuruna bi qada isya wanda wannan gaba ce ma wadda take sariha manzon Allah sai ya umarci mu cewa mu rama azumi wala ya amuruna bi qada isala amma baya horon mu dangane da cewa mu rama sallah don haka wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna cewa iya abin da ke kan mace mai jinin al'ada iya abin da ta sha na azumi dole ta rama amma duk sallolin da suka wuce ta to ba maganar ramuwarsu kuma wannan na nuna mana cewa haramun ne ga mace mai jinin al'ada wato ta sallah a halin tana jinin al'ada kuma haramun ne ta yi azumi in ta yi azumi bai inganta ba ta saba ma Allah ta saba ma manzansa don haka ba sa azumi in suna al'ada amma duk lokacin da suka samu zarki manzan Allah sai ya ce to kurama amma salloli ba maganar ramos don haka sai ka haɗe da mace wadda take mai biki domin da al'ada da biki hukuncinsu ɗaya a shar'anci don haka yanda mai al'ada take rama azumi to haka mai jinin biki in ta jinin biki ya yanke mata dole ta rama ya adadin azumin da ta sha amma ba magana kuma ramuwar sallah al'imamu turmizi ke cewa wannan hadithi hadithi ne kyaukyawa a takaice hadithi ne sahihi sai ya ce an rawaito daga mu'aza allah ya ji kanta daga aisha allah ya kara mata yadda wani hadisi wanda zai iya zama a ƙarƙashin wannan babi wanda ita mu'aza ta zo ta tambayi aisha ta ce ya aisha wai menene dalili mai al'ada take rama azumi kuma ba ta rama sallah aisha ta ce a haruriyatun anti shin ke ma wayan musulunci ce ta ce a ni dai tambaya ce nake ta neman fahimta aisha sai ta ce masa ta ce mata to a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ada muke mu samu zarki to amma manzon Allah sai ya ce mu rama iya adadin azumin da muka sha amma sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayya umarnin mu dangane da ramuwarta shine nan malam yayi ishara zuwa hadisin hadisi ne tabbatacce malam ya ce an rawaito daga mu'aza daga aisha allah ikara mata yadda kutuncin wannan hadisi sai ce wal amalu ala haza inda ahalil ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai la na'lamu bainahum ikhtilafan al-imam tirmidhi yace ba mu san wani sabani a wajen malamai duk wani malami wanda yake da fada a ji a addinin musulunci to malam bai san wani sabani ba a tsakankanin su illa khawari yan tawayen musulunci su da yake daman yan wuce makadi da rawa ne su suna tilasa mace ta rama wato sallolin da suka wuce ta a lokacin da ta samu take jinin al'ada amma aqidar ahlus sunna wal jama'a abu wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sabani mace mai al'ada da mai biki ba sa rama sallah iya abin da suke ramawa shine azumin da suka sha shine yace annal ha'iba taqdi siyama lalle mai al'ada tana rama azumi wala taqdi sala amma ba ta ramu sallah al'imamu turmizi ya ce ubaida shine ibn mu'attib abbabbi al-kufi wanda ake masa alkunya da abu abdulkare babu ma sha a fi karahiyati mubalagati listin shakil sa'im wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na karhancin kai matuƙa a wajen shaƙa ruwa ga mai azumi mai azumi ba a buƙatar ya kai gaya a wajen shaƙa ruwa da kurkurar baki a jimilce قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن هريد أنهما قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير أنه قال سمعت آسم بن لكيد بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبج الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم الصعود للصائم ورأوا أن ذلك يفطر قال وفي الحديث ما يقوي قولهم wato laki ibn sabira Allah ya kara masa yadda ke cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce akbirni anil wudu'i ya rasulallahi ba ni labari dangane da arwalla wato menene gayarta wanda mutum zai yi arwalla wanda take cikakka manzon Allah sai ya ce masa asbihil wudu'a wato ka kyautata arwallarka abinda ake nihi da asbig an ciro shi ne daga al-isbag al-isbag ma'anarsa shine al-itmam an gane ko kamar yadda yake cewa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina shine yace masa asbigil wudu'a manzon Allah yace ka cika arwallarka ma'ana ka kyautata ta yaya zaka cika arwalla shine duk wata gaba da ake wankewa su uku to ka kai iya adadin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma ka tabbatar da ko ina ya samu ruwa wannan shine cika arwalla kenan ka yi ta kamar yadda aka ce kai sai ya ce wa kallil bainal asabi manzon Allah ya ce masa ka tsantsihi tsakanin yatsotsinka sawa'an na hannu ko na kafa wanda wannan gaba ta farko tana nuna mana cika arwalla ka yi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar wannan wajibi ne wanda sakamakon duk wanda ya kyautata arwalla a ƙarshen arwallarsa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Umar ya ce naji manzon Allah ya ce za a buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas a ranar kiyama sai ya zaba ya darje to don haka anan manzon Allah ya ce ku cika arwalla ma'ana ka cika arwallarka wannan yana nuna mana ka tsaya ka yi taka tsantsan ka yi arwalla kamar yadda ake bukata wannan wajibi ne sai ya ce wa khallil bainal asabi sannan ka tsatsihi tsakanin yatsotsinka sawa'an na hannu ko na kafa don haka tsatsihi yatsotsi a cikin arwalla wannan shi ma wajibi ne an gane ko tare da cewa malaman malikiya Allah ya ji kansu sun bambanta tsakanin yatsutsi na hannu da na kafa suka ce na hannu wajibi ne wa yustahabbu fi asabi'ir rijlaini suka ce amma ana kafa mustahabi ne to amma wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bambanta ba don haka malamai suka ce gaba daya ya tsotsi da na hannu da na kafa tsatsefe su wajibi ne me ake nihi tsatsefewa shine ka bi duk irin wannan gaba inda fata take linkewa da nan tsakani inda ruwa da wuya yake shiga da gaugawa sai ka bi gaba ɗaya duk kai kokarin bibiyar waɗannan wurare ka tabbatar da cewa ruwa ya shiga shine ake kira kamar yadda wancan a cikin da yake bayani akan abubuwa goma waɗanda suna daga cikin fitira shi ne sai yake cewa wa gaslul baraji sai ce wa balin filistin sha mazan Allah ya ce ka kai gaya a wajen shaka ruwa sai ce illa an ta kuna sa'ima wato sai dai idan ka kasance kana azumi idan kana azumi kenan ba a bukatar ka kai gaya amma in baka azumi su ake ka shaka ruwa ka tabbatar da cewa ya shiga kai amma in baka azumi to wannan in kana azumi wannan haramun ne ka kai matuka a wajen shakarwa me yasa saboda a nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mataki ne ya daukar mana saboda dan kada ruwa ya wuce maka duk lokacin da zaka kai matuka a wajen shakarwa kana azumi ruwa yakan iya wucewa an gane ku shi kuma mai azumi duk wani abin da zai iya bata masa azumi to abin da ake bukata ya nisance shi shine sai yake cewa don haka a nan kaga misali kamar yin burushi a lokacin da mutum yake azumi da za ka sanya mai ka goge ba haƙoranka wannan kasancewar in ka kiyasta shi akan haka bayyada cewa mutum yayi saboda baka da amincewar wucewar shi a nan ma da aka ce karka kai matuka a wajen shaƙa ruwa don kar ya wuce maka balantana a nan kun face ka sanya bakinka kuma ka buɗe bakin ka sanya kana gogawa yakan iya wuce maka don haka shi ma wannan sai ka sanya shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka kyamata ga mai azumi ya yi a lokacin da yake azumi don haka lokacin da ka yi sahur ka yi ko kuma bayan an sha ruwa sai ce illa an ta kuna sa'ima maza Allah ya ce sai dai idan kana azumi to shine anan malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce malam yake cewa malamai sun karhanta as-suhuda lis-sa'im wato shine diga magani ga mai azumi ma'ana irin maganin da ake digawa a hanci ko a kunne suka ce in dai an tabbata zai kai cikin kwakwalwa ko zai kai cikin uwar hanji malamai sun karhanta akan haka a gane ko amma shi magani da ake digawa a cikin kunne wannan tabbas baya zuwa cikin ƙura hanji shi kuma duk abin da zai iya zama a matsayin ci ko sha wannan shine haramun ga mai azumi don haka da irin maganin ciwon ido da magani wanda yake na mura na shaƙe ba wanda za a ɗiga ruwa bai je da irin shi wanda yake na kunne waɗannan dukkan su ba laifi ga mai azumi da irin allura da ake yi in dai ba siran ba ce to wannan duka ya halatta ga mai azumi ita tsiron wannan haramun ne ga mai azumi in ta kama a ma mutum to dole sai dai a ajiye azumi saboda ita tana tsayawa matsayin abinci jini take bi shine sai ce wara'au anna zalika yu malamai suka ga cewa wannan diga magani da za a ma marar lafiya a hanci wannan na bata masa azumi malam ya ce wafil hadisi ma yi kauye kaunahun a cikin wannan hadisi ko akwai abin da yake goyon bayan fadarsu tunda a nan shaga ruwa ne mazan Allah ya ce ma mai azumi kar ya kai to ina ga wanda kuma kai ka ɗauko wani magani ka ɗiga a hanci babu ma ja'a fi man nazala bi qaumin fala yasumu illa bi iznihim wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya sauka a wajen wasu jama'a a matsayinsa na bako falaye su mu karye azumi sai da izininsu in za ka yi azumi sai ka faɗa musu cewa to azumi zai yi an gane ko mecece illa za mu gani bayani zai zo قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واكد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبي هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا قال أبو عيسى وهذا حديث ضعيف أيضا وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث وأبي بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم wato Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man nazala ala qaumi tun mutumin da ya sauka a wajen wasu jama'a a matsayinsa na baƙo fala ya sumanna kar ya sake ya yi azumi ta an azumi wanda yake na nafila illa bi iznihim wato sai da izininsu kenan sai ka nemi izininsu malamai suka ce hikima a nan shi baƙo abin karramawa ne su suna sun yi baƙo sun shirya maka wani abinci kuma an waye gari kana azumi kaga ba daɗi za ka jefa su a cikin kunci kaddara cewa tare za ku zo ku ci abinci kaga dole za su yi jiran ka har ya kai lokacin da ka kai lokacin da za ka yi buɗe baki sannan a sa abinci gaba tare da cewa a nan ka kuntata musu saboda shi galibi mai gida yana son ya ci abinci hannun shi hannun bakonsa wannan shine karramawa ba maganar ka cika raga ma bako ko kuma shi bakon in ya ce raga maka to don haka malamai suka ce wannan shine hikima dangane da cewa in dai ka sauka a wajen jama'a a matsayinka na bako to kar ka sake ka dau azumi na nafila dole sai da izinin su tare da cewa hadisin hadisi ne munkar bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ba'ifi don haka dai sai mu koma asali kenan ya halatta ka ɗau azumi na nafila a matsayinka na bako ba tare da izinin masu gida ba amma abin da ya dace in ka kai bakunci wajen jama'a to ka san da cewa ga irin abin da mutanen kwarai fa suke tanada ma baku yin haka kuma zai jefa su a cikin damuwa don haka bai dace ba ka yi azumi an gane ku bai dace ba ka yi azumi kuma in ka nemi izinin su ka faɗa musu wannan ba laifi ba ne amma kafa hujja da wannan hadisi babu dalili saboda hadisin bai inganta ba don haka ba zai zama hujja ba shine malam ya ce hadisi ne munkar idan aka ce hadisi wanda yake munkar shine hadisin da marwaci da ifi ya kaɗaita da shi shine yake cewa wal munkarul ladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nuqbatin qad haqqaqa an gane ko duk da cewa kasancewar wasu malamai abinda suka ɗauki hadisi munkar shine hadisin da aka kewaya aka kewaya ta kowace hanya ba a same shi ba kawai illa ta hanyar marwaci wanda yake da ifi shine yace haza hadisin munkar wal munkarul me yake cewa can hafizul baikuni ya ce wal munkarul fardul bihi rawin gada ta'rifuhu la wannan ta'diluhu la yahmilu tafarruda ta'diluhu la yahmilu tafarruda wal munkarul fardul bihi rawin gada ta'diluhu la ya'ri la yahmilu tafarruda to shine anan malam yace la na arifu ahadan min al-thiqati yace ɗaya daga cikin amintattun marwaita malam yace ba mu san da shi ba rawa hadal haditha ya rawaito wannan hadisi daga Hisham ibn Urwa ba wanda ya rawaito shi kawai illa wannan marwaici Ayyub ibn Waqid al-Kufi shi kuma marwaici ne wanda yake da'if duk inda aka kewaya hadisin ta kanshi ake biyowa sai a isa zuwa ga Urwa sai malam ya ce Musa ibn Dawud ya rawaito hadisin daga Abubakar al-Madani daga Hisham ibn Urwa daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair daga aisha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya rawaito kwatancin wannan hadisi ba wannan hadisi bane amma kwatancin shi ne ya rawaito don haka malam ya ce wa haza hadisin ga'ifu shi ma dai hadisi ne ga'ifi bayan da za a yi ya karfafi wancan ya kai matsayin hasan sai ce wa abubakar shi wannan abubakar kin ma'ana abubakar almadani wannan malam ya ce ga'ifun inda ahlin hadis mai rauni ne a wajen malaman hadisi sun ba a fashi sai ce akwai wani makamancinsa shine abubakar almadani wanda shi kuma ya rawaito hadisi daga jabir ibn abdullahi al-ansari a nan kenan a wajen alkunya da nisba sun yi dace shi kinaye shi abubakar kuma ana mashi nisba zuwa madina ana ce masa almadani shi ma wancan ana ce masa abubakar almadani to amma wajen suna sai suka samu bamban shi wannan sunan shi alfadlu ibn mubashir kenan shi wanda yake ya rawaito hadisin daga jabir sai malam ya ce wa huwa ausaq min hadha wato ya dan fi wannan amincewa wa akarin kuma ya dan fi shi gabata amma shi ma ba dan amintacce bane shi ma marwaci ne wanda yake ga'ifi amma ya fi wancan dama dama a takaice wannan hadisi bai inganta ba inda ya inganta to dalili ne akan cewa haramun ne in ka kai ma mutane bakunci ka dau azumi dole sai da izininsu azumi kuma na nafila babu ma ja a itikaf wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yin itikafi idan aka ce al-itikaf shine luzumu shay'i ma'ana lazumtar abu kana ce a kansa a shar'ance idan aka ce al-itikaf wato shine zama a cikin masallaci domin ibada ka je ka zauna a cikin masallaci ka lazunce shi wasu 'yan kwanuka wanda malamai suka ce karancinsa da yini da dare tare da cewa akwai hadisin da yake nuna mana cewa ƙasa da haka ma za ka iya yin itikafi an gane ko to shi ne ake nihi ka lazunci masallaci domin ibada قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق وابن الحمام الهميري الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي عن أبي هريرة وأروة عن عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله قال وفي الباب عن أبي بن كعب رضي وعن أبي عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح قال حدثنا هناد وابن السري أبو السري قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن أمرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم ثم دخل في مؤتكفه قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن أمرة مرسلا ورواه الأوزائي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن أمرة عن عائشة رضي الله عنها والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتجب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس wato aisha da abu huraira allah ya kara musu yadda suke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan har Allah ya karɓi rayuwarsa wannan na nuna mana nacewa da dawwama an gane ku ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda Allah ya farlanta masa azumi a lokacin da ya gane cewa lailatul qadr a inda ake dace da ita a goma na karshe to gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mai da itikafin sa kwanuka goma na karshen Ramadan wanda a farko manzon Allah ya yi itikafi a goma na farko domin neman dacewa da daren lailatul qadr ubangiji ta'ala ya turo masa sako cewa sake ladime ba a nan mataki azumi da ya zo an gane ko manzon Allah sai ya yi a cikin goma na tsakiya aka ce masa dai ka je ci gaba da lalime a ƙarshe aka bayyana masa cewa a goma na ƙarshe ake dacewa da daren lailatul qadr tunda Allah ya bayyana masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa to iya itikafin sa manzon Allah yana yin shi a kwanuka goma na ƙarshen Ramadan don haka kenan itikafi sunancinsa na karfafa a cikin goma na ƙarshe wato na ramadan shine a nan aisha da abu huraira suka ce lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ataki fula ashirar awakir min ramadan ya kasance yana itikafin kwanuka goma na ƙarshen watan ramadan har allah ya karbi rayuwarsa idan aka ce itikafi dai shine mutum ya shiga masallaci idan ka shiga masallaci baka da aiki sai ibada in ka gaji ka huta na filfili karatun alkur'ani zikiri kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari da hailala da sauransu shine iya abin da ake bukata mutum yana ce musu in ka yi iya yinka ka kwanta ka huta domin baccin mai itikafi ma ibada ne shine Allah ya ce mana wa antum akifuna fil masajid kala malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga ubayy bin ka'ab da abu laila da abu sa'id al-khudri da anas bin malik da abdullahi bin umar kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ya ce hadisin abu huraira da aisha hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sannan sai ya zo da hadisin aisha riwaya wato riwaya ta amra daga aisha allah ya kara mata yadda aisha ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi nihin yin itikaf ma'ana shiga wurin itikafinsa sallar fajira manzon allah sai ya sallaci sallar asuba idan ya sallaci sallar asuba ya gama sun madakala fi mu'takafi manzon allah sai ya shiga wurin itikafinsa a nan cikin masallacin aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ilbukka ma'ana dan daki wanda yake na haƙi wanda cikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga ya kadaita domin ganawa da ubangijinsa lokacin da yake itikafinsa to idan yayi sallah da jama'a sallar asuba manzon Allah sai ya shiga cikin wannan daki to shi kenan baya fitowa sai karshen kwanuka goma a duk lokacin sallah zai fito a yi sallah da jama'a da kuma dukkan wasu bukatu waɗanda suke na ɗan adam wanda ban makawa duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa lalle iya abin da ake bukata shi dai mai itikafi yana zance masallaci amma duk abin da yake ya zama tilas kamar misali biyan bukata ko sayan abinci in baka da wanda zai sayo maka ko wanda zai ka maka ba laifi kana iya fita ka je ka sayo ka dawo to wannan hadisi abin da yake nuna mana lokacin da ya dace mai itikafi ya shiga wurin itikafin sa zahirin wannan hadisi na nuna cewa bayan gama sallar asuba a wannan lokaci mutum zai shiga wurin itikafi za mu iske menene maganganun magabata akan haka malam yake cewa an rawaito wannan hadisi daga Yahya ibn Sa'id daga Amra daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi mursal ma'ana Amra bata ambaci Aisha kawai sai ta ɗaukaka danganan hadisin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka yace al-Imam Malik da ma ba mutum ɗaya ba daga cikin marwaita suka rawaito hadisin daga Yahya ibn Sa'id daga Amra hadisi ne mursal sai yake cewa al-imamul auza'i da sufyan ibn sa'id al-thawri da ma ba mutum ɗaya ba biyu ba suka rawaito wannan hadisi daga yahya ibn sa'id daga amra daga aisha dan haka dai hadisi ne kenan an rawaito shi mausulan wa mursala amma hadisi ne tabbatacce kamar yadda waɗannan amintattu ne al-imamul auza'i da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da ma wasu daga cikin waɗanda suke amintattu sun rawaito wannan hadisi daga Yahya ibn Sa'id shi kuma daga Amra shi ko ita kuma daga Aisha Allah ya kara mata yadda Malam yace aiki akan wannan hadisi yake a wajen wasu malamai suka ce idza arada rajulu an ya'taki idan mutum na nihin itikafi lokacin da ya dace ya shiga suka ce sallar fajira sai ya sallaci sallar asuba kuma dakhala fi mu'takfi sannan sai ya shiga wurin itikafin sa kenan anan in zaka shiga itikafi a iya maganar wasu malamai kenan lokacin asuba zaka je kai sallah a masallaci daga an gama sallah kenan shikenan ka shiga cikin itikafi kenan a wannan lokaci ne zaka hararo da niyya ta itikafi a zuciyarka malam yace wannan fada ce ta al-imamu Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim wasu daga cikin malamai wanda kuma na daga cikin su al'a'immatul arba wannan kenan al-imamu ahmad akwai kauli biyu daga wajensa wannan shine malam ya gabatar da ɗayan amma magana tabbatacciya daga wajen al-imamu ahmad da sauran malamai suka ce idza arada anya a ciki fa idan mutum na nihin itika shiga itikafi suka ce faltajib lahu shamsu min al-lailati allati yuridu an ya'takifa fiha min al-ghad wato rana ta fake masa wato ta daren da yake nihin ya yi itikafin gobe kenan misali kana son ka yi itikafi gobe an gane ko za ka yi itikafi kenan a yau gabanin magarba ya kamata ka shiga daidai kusa da fadawar rana kenan sai ka shiga masallaci ka yi sallar magarba ana gama sallar magarba kenan ka ci gaba da yi itikafin ka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai magarba ya shiga to amma da ya shiga wannan dan daki da aka masa manzon Allah bai shiga dakin ba sai bayan sallar asuba shine wasu malamai suka ce ai itikafin tun gabanin magariba da ya shiga bayan sallar magariba ya fara itikafin sa wannan daki ne dai bai shiga ba sai da lokacin alfajir ne don haka su jumhurin malamai suka tafi akan cewa mai shiga itikafi na shiga itikafi gabanin magariba wasu malamai suka dauki zahirin wancan hadisi suka ce a'a wannan zama ne da ya yi a cikin masallaci amma shiga ya yi itikafi gadan-gadan wato sai da aka yi sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga bugu da kari jumhurin malamai suka ce a nan mutumin da zai yi itikafin kwanuka goma na ƙarshe yau muna ashirin ga wata idan aka wayi gari nawa za mu ci ashirin da ɗaya kenan in ka shiga a lokacin sallar asuba ka shiga ne a ranar 21 kenan ba baka samu yini wanda yake cikakke dare yini da dare wanda yake cikakke don haka suka ce gaya kuma hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah yana itikafin kwanuka goma na karshe kenan don haka kwanuka goma ko ba za su cika ba dole sai ga mutumin da ya shiga gabanin magariba don haka sai suka ma wannan hadisi tawili suka ce a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ɗakin ne ya shiga wato a lokacin asuba amma tun gabanin magariba ne ya shiga yi tikafin sa shine malam yace wasu daga cikin malamai kenan suka ce menihin itikafi falta giblaku shams rana ta fake masa minal lailatin lati yuridu an ya takifa fiha min al a daren da yake nihin itikafin gobe wa qad qa'ada fi mu'takafi ya shiga ya zauna a wurin da ya kama ya zauna ya yi tukafin sai zamanto yana nan wannan wuri rana za ta fake masa malam ya ce wa huwa qawlu sufyan al-thawri fada ce ta sufyan ibn sa'id al-thawri kuma fada ce ta al-imam malik haka fada ce ta al-imam shafi'i haka shi al-imam ahmad haka shi al-imam abu hanifa daren ashirin ga wata ba yau in aka ce kenan ashirin ga wata yau muna ashirin ga wata kenan a yau gabanin magarba mutum zai shiga ba zai ce ba sai gobe a lokacin asuba a muna da ashirin ran da muke da azumi ashirin a ran nan ne mutum zai shiga ba a sha tara ba kenan in ka shiga a sha tara kenan kwana goma sha biyu ka yi ma'ana muna da ashirin kuka sha ruwa magarba sai ta yi yawwa yaran ashirin da ɗaya da shiga ba wannan daren ashirin da ɗaya ne a wasu da za su a shi ne za a shiga daren amma in ka shiga bayan asuba me za a ce sahiya ashirin da ɗaya ka shiga ranar ashirin da ɗaya Eh, nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك